الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آيو الصبر shida ga wata na goma sha ɗaya shekara dubu ɗaya a dubu biyu da ashirin da ɗaya milaliyar haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam za mu fara karatun nahau a littafin addurratul yatima a nahau ilimi ne mai fa'ida kamar yadda mun shiga muƙaddima za mu ɗan yi bayani a taƙaice mawallafi wannan littafi sunansa a shaikhu sa'id bin sa'ad al-hadramiyu sunansa kenan sa'idu bin sa'ad al-hadrami wanda ya rasu hijira na da dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin da hudu allah ta'ala ya ji kansa da rahama a babu shakka ya yi ƙoƙari ƙware da gaske a cikin wannan littafi wanda abun ai masa addu'a ne Allah ya saka masa da alkhairi to kai tsaye bari mu karanta muƙaddima bala ce muƙaddimatun nazimi hamdan liman sharrafana bil mustafa wa bil lisanil arabi as'afa ثم على أفصح خلق الله وآله أزكى صلاة الله يا طالبا فتح لتاج العلم وقاصدا سهل طريق الفهم اجنح إلى اجنح إلى النحو تجده علما تجلو به المعنى العويص المبهما وهك فيه درة يتيمة أرجو لها حسن القبول قيمة تمالتي hamdan godiya ta tabbata liman ga wannan da sharrafa na ya darajanta mu bil mustafa da samun abin zaɓi shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi hamdan dinnan Uh, amil ɗinsa an shafe shi bi ma'ana ahmadu rabbi ko ahmadullaha hamdan ko ahmadu hamdan liman sharrafana bil mustafa to sai aka shafe amilin saboda ƙwaƙwalwa na iya fahimtarsa don ɗaya kaka zo ka ce godiya ya tabbata a'a ina godiya godiya sauraka maf'ulun ne mutlak an gane ko yawwa daga hamida ne akan ce hamida ya hamadu ko yawwa hamdan ya gode yana godiya godiya liman ga wannan da sharrafa na ya ɗaukaka mu bil mustafa da samun annabi muhammad duk wata daraja da muka samu mun same ta ne don samun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bin lisanil arabi as'afa kuma as'afa Allah ya ba mu kyauta shine al-is'af ko yawa jam'iyyatul is'afat agaji ko yan ba da gudunmawa eh as'afa na ya taimaka muna ko wa as'afa ya ba da taimako bil lisani da samun yare shine lisani anan al'arabi na larabci wannan babban taimako ne duk yarurrukan duniya gaba ɗaya ba yare mafi falala da daraja da faɗin ma'ana kamar larabci to wannan kyauta ce allah ya bamu waɗanga abubuwa guda biyu to al'umma annabi sallallahu alaihi sallama suna tinƙaho da su samun annabi muhammad da kuma samun yaren larabci ashe kaga waɗanga abubuwa guda biyu akwai buƙatar mumi mu ɗauke su da mahimmanci in ka ga mutum yana wasa da annabi ko wasa da larabci to wannan ka san an gama da shi ya faɗi summa sannan ala afsahi khalqillahi sannan ya ce kuma ya tabbata ba'ana azka salatin gahi can gaba azka salatin lahi mafi tsarkin salatin Allah to summa sannan ala afsahi khalqillahi ya tabbata bisa ga mafi fasahan halittun duniya shine annabi Muhammad annabi ya fi kowa fasaha to shi yasa in baka kokari ka zama fasihi baka koyi da annabi saboda annabi afsahu khalqillahi wa alihi da kuma iyalansa alin gidansa ko ya ɗaliban yawwa ya kai ɗalibi hazihi nakiratun ghairu makasuda eh ba wai da wani malam yake nufi ba eh ko ba haka ba a'a nakira ce ba a ayyana ta ga wani ba dama a ka'ida can a nahawu nasaba ake mata idan ta zama nakira ghairu makasuda nakira makasuda kuma to buniya ala dhammi ya talibu idan ya zan talibu din muayyan ne amma in ya zama gairu ma'ayyan to eh yawwa to sai a yi nasaba ko wani malami wata ran muna karatu sai wani ya zo za a karanta mai a shari'a to sai aka fara mali ya ce a ya gafilan walmautu bilkurbi ya tsarau ya ce a wallahi malam ni kan ba gafili ne ke ba kai an rauka nan to dama suna wasa ce ya kai rabka na ne ce Allah malam ba rabka na ne ne ke ba ai ba kai aka nuhi ba shi ya ya azare tunda na wargo dai ilimi ya zo ne ba kuma an ce ya kai dalibi a to ai ba da kai ake ba sai bala ya ce to ai ba ga karanta na hau ba halan hazi na kira tun gairu ba kasuda to saboda haka ba da wani ake ba ya kai ɗalibi mai neman fatha shine maf'ulun bihi na ɗaliban fatha neman buɗe ritajil ilmi makullin ilimi ilimi a rufe yake ko saboda haka in kana son shi sai ka nemi mi buɗe wannan makullin sai ka samu shiga cikin ilimin ya ce ritaju shine makulli a rufe kowa a samu kulli a abin ne akan ce albabu murtajun ko artajal baba bi ma'ana a galak albaba ya rufe kofa to ilimi abu eki a rufe yake saboda haka ɗalibai masu nemansa to suna neman buɗe wannan ƙofaci wanda ya samu ƙofa ta buɗe to kaga shi sai ya samu ilimi a ɓantas wanda kuma ya ce a shi ba sai an buɗe ba bare ya hau katanga to kaga sai a samu matsala ko to in ne mabuɗin ilimi kake so kowane irin ilimi to malam zai baka shi yanzu da ka same shi duk ilimin duniya ne na larabci ne to wannan mabuɗin ɗaya za ka sa sai ka buɗe kana buɗewa ka kwashi abin da haka so ka yi watsi da wanda baka so kuna son makullin ko mabuɗin eh shi da ake dai bago to sai ce wa ƙasidan ya kai mai nufin sahala tsariƙil fahami sauwaƙewar hanyar fahimtar karatu a zauna ce mala ba mu addu'ar sauƙin kai to ga ta malam zai baka eh kogo ga malam zai baka da mabudi da fasaha sauƙin fahimta ko sai ce ijina to ga hau mabudin ba wani abu na ba ka karkata ilan nahawi zuwa ga nahawu shi ne mabudin eh tajiduhu ilman za ka samu nahawu wani irin ilimi ne tajilu da za ka yaye bihil ma'ana ma'ana al'awisa mai tsananin fahimta mai wahala fahimta yayan ce al'awis ko al'amurul awis shine al'amur wanda yake ashadidi mai tsanani to duk matsala take da wahala fahimta eh to ita ake kira da al'awis al-ma'ana al'awis al-mubhama wadda anka rufe ta to in ne ka samu na hau to za ka same shi ilimi ne da za ka kuran yi wannan ma'anan mai wahala sannan kuma wannan matsala ɗin ko wannan ma'anar da an ka lullube kana samun na hau kayi mi ka samu makulli to magana sa haka take ko ba haka ba ne ko akwai ja sai akwai ja gaga sai mu tsaya mu naƙasha ko saboda haka to in dai sauƙin kai kake su kuma kana buƙatar mabuɗi wallahi ka riƙe na hau wannan magana da ya faɗa ni dai na yarda da ita ban da ja duk mutumin da bai san na hau ba to habragiya kawai zai yi habragiya kawai zai ilimin ba za a buɗe ƙofa ba za ta buɗe ba wallahi ƙofar tafsiri ce ƙofar hadisi ce ƙofar fiƙihu ce ƙofar duk wata ƙofa ta ilimi in dai ba na hau to ba za ta buɗe yadda ake buƙata ba na ɗaya kenan sannan ma'anar kuma ba za ta fito mai a fili yadda zai same ta ba kamar yadda wani malami yake cewa man fatahun nahau fa za ka akharasu وفهمه في كل علم مفلس وقدره بين الورى موضوع وإن يناظر فهو المقطوع لا يهتدي لحكمة في الذكر ولا له من فكرة أه؟ من فكر ولا له من فكرة في الذكر أه في أه من فكري هكذا أبو يكي abinda yake cewa ilimin nahu wanda ya rasa shi to in ya shiga cikin malamai zai koma bebe ba eh shi ne akharas ba zai iya magana ba sai dai in ya koma can cikin jahilai to wannan sai a yi ta jahilci amma da ya zo cikin malamai ana cewa to a karama kalla bismillah sai ka ga yana jayewa ba bai iya magana dan da ya fara za a ce kai kai subhanallahi subhanallahi ba haka abin yake ba sha sha sai ga malamai na ta girgiza kai saboda babu wa fahamu kuma ya an dawo wannan bangaren jan larabcin kawai kenan ya an dawo bangaren fahimta kuma ya ce to za ka gan shi matsayaci ne a layin fahimta in aya ya ja ba zai iya fahimta ta daidai ba in hadisi ya ja haka in ganganu ya kawo na malamai ma'anarsu daban kuma abin da yake fassarawa da ma wa qadruhu bainal wara mawdu kuma sai kaga darajarsa a cikin al'umma ta yi ƙasa wanda sun ka ɗauka da malami ne sai su ɗauka ashe jai wanko ne ashe bai karatu ba wa in yunazir in kuma yace zai yi muƙabala fahawal makatu to za a yanke shi da hujja ko da yana da nas sai hija aya ya kawo dalili sai a ce ba haka yake ba ai kayi kuskure ko ka bata na hau kayi kaza kayi kaza kayi kaza ida wasa kuma la ya hata dili hikimatin fi zikiri za ga in an zo ƙur'ani babu wata hikima da zai iya kawowa cikin ƙur'ani don ba zai gane ta ba kuma bai da hazzi bai da rabo ga wata ma'ana ko wani tunani wanda yake a ɓoye shi yasa jalaluddin suyuti rahimahullah ya ce yana da kyau ɗalibi ya kula da nahau ko da hadisi zai karatu cikin alfiyarsa ta hadisi annahu wallagatu haqqu man talab wa khudh min al-afwahi la min al-kutub eh dalibin hadisi ma da luga da nahwu wajibi ne gare shi sai ya san su kuma in zaka yi karatu je ga malamai ka dauka kar ka bude littafai kar ka bude a alfiyarsa kuma ta nahawa alfarida ya ce wa nahawa aula mine ne? eh? annahu aula ma bihil mar'uni iz laysa ilmun anhu haqqan yagatani wannan muna magana farida kane muna magana al'amuridi al'amuridi ya littafin yan naziri ne to yace nahu shine abin da yafi cancanta ɗalibi ya kula da shi saboda ba ilimin da baya da bukata da nahau shine abin da shi alhazarin yake faɗa nan shine ki na makullin kowane irin ilimi ko? yawwa to kawo amri ɗiɗin tun da ka fara na'am? to kamin nan koma baya wakana matsaluban a shadda talabi bai nalwara hibzul lisanil arabi aga labu da sai ka kawo wannan ka ya fahimu ma'aniyar ƙur'ani wa sunnatin daƙiƙatil ma'ani to sai a zo ga baitinka wannan hawa aula a wannan hawa awalan aula an yi ulama izil kalamu dunahu lan yufhama to haka al'amari ya faɗa ya daga cikin abin da aka nema daga halittu shine su tsare arbiya wajibi ne a tsare larabci tunda da shi an ka rubuta alkur'ani da shi an ka rubuta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kai ya fahimu ma'ani alkur'ani don su fahimci ma'anonin alkur'ani wa sunnatin daqiqatil ma'ani da sunna wadda ma'anoninta a cikin loko suke eh ba kai tsaye ake fahimtar hadisi ba ba kai tsaye ake fahimtar maganar annabi sallallahu alaihi wasallama ba saboda ma'anonin sun shige ƙwarai sosai ƙanana ne abu ne wanda yake daƙiƙ to shi ne ya ce nahau shi ne mafi cancanta wannan hawa aula awwalan an yi ulama nahau shi ne abin da ya fi cancanta tun farko a fara karatu za ka fara da ulumul ala to ka fara da nahau shi ne farko saboda izil eh izil kalamu duna hulan yi fama ba nawa ba a fahimtar magana ba za ka gane magana ba ba ka gane bambancin mai aiki da wanda aiki ya fada a kansa da aikin ba za ka gane ba sai ana hau ko yana gane ana ganiya to a gani a wannan ashaihu sha'ban yana da alfiya a nahau mai suna kifayatul gulami fi irabil kalami alfiya ce ana hau to shi ma ya irin wannan magana ya ce wa ba'adu fali ilmu sanal insani wal mar'u bil qalbi wa bil lisani ya ce shi ilimi da kake gani to ɗaukaka ne ga ɗan adam kuma ɗan adam dama abu biyu na son ka haɗa shi halshe zuciya da zaran kan rasa su ko kan rasa ɗaya to ka samu matsala in kana da zuciya ba ka da harshe ma'ana harshe ana nufin ilimi ilimi shi ake nufi to sai ce wannan hau fihi muslihul kalami li'annahu kalmilhi fi ta'ami wa kullu man yajhaluhu min al-bashar yadillu an irshadihi wa yuhtakar لأنه رأس علوم الدين وفاصل الشك من اليقين ilimi to cikin shi ake samun abin da za a gyara magana ta fito lafiya lau ba tare da matsala ba domin na hau a ilimi kamar gishiri ne a abinci inda za ka yi larabci ko za ka ba da ilimi ba na hau to sai dai a dahe kai kawai ba daɗi da ma ya yi shiru da ya fi lausa ka talaka na khairan sai ce wa kullu man yajhaluhu duk wanda a jahilin nahau min albashar cikin mutane to ya dillu an irshadihi zai haɓace daga shiryarsa kar ka taɓa fahimtar wai zai gane abin da addire ba zai gane ba ba zai shiryu ga hanya madaidaiciya ba ko tafsiri yake yi ko wa'azi yake yi ko karantarwa yake yi wallahi batacce ne in ka bi shi kai ma duk bacciya za ku yi kuma wayi hutakar kuma za ka ga ana rena shi in ya haɗu ga masana larabcin da nahawun za ka ga suna rena shi kai wani bai san larabci ba ai bai san nahawu ba kazan su malaman nahawu ba su da uzuri ba su da tarbiyya kuma komi girman malami da shekarunsa in dai yana da matsala na hauto soke shi suke su ba ruwansu haka wannan al'ada take tun zamanin magabata ba ka da kima in ba ka da nahau amma da an ji kana aza wasali daidai to sai ka ga malamai na haka haka da kai ana maraba da kai kowa na son ka na gani kowa yana son ka sai ce li'annahu ra'su ulumiddini nahwu shine tushen ilmomi gaba daya wa fasilu shakki min al yaqini da nahwu ake rarrabe yaqini da shakka shine raba gardama so to duk wanda ya ce ma ai kana iya zama malami kai ta karatun hadisi kai ta karatun tauhidi ya isa to ya ci amanaka ya cuce ka kuma ya jefa karami saboda haka nahawu ado ne kamar yadda al'asumi yake faɗa annahu zainul lil fata yukrimuhu haisu ata man lam yakun ya'rifuhu fa haquhu an yaskuta shine ka'ida dama nahawu ado ne ƙawa ne ga ɗalibi ga saurayi yawan an ce ma ga matashi ya yi karatu ya san nahawu zaka ga ya zan abin buga misali a duniya in rubutu ya yi za ga an ɗau rubutun nashi da kima kowa na kimanta shi kai wani wani ya san abin da shi yana aje wasali daidai amma in dai kana buga wasu laye da ka gara ma sai dai su masana in suna jin kunya sai dai a kyale ka kawai sai dai a kyale ka kai ta bankaura ko kuma in kana da yawan shekaru saboda kara sai dai a sa ma ido ai ta taya haka na har sai da in mutuwa ta zo ta raba ka da mutane ta raba ka da duniya shikenan eh tunda wani kuskure ne bai gyaruwa sai dai a kau da kai wala Allah ya yi horhora amma ba na hau suna nan da yawa eh to amma ba za a fito a ce ga gyara ba ba a yi musu gyara sai a ce baka da tarbiyya yaushe ka tashi to Allah ya sauwaka almuhim dukkaninmu nan matasa muke sauraka daga yau kawai wanda ya sake fatawan a bashi addu'a sauƙin kai ga ta malam wannan alhadar ya baka mutum ce rubuto mai addu'a sauƙin kai sai ka ce to je ka sayo mulhatul irab ko je ka sayo al'ajin rumiya ko je ka sayo addu'ratul yatima eh shi to ai ka huta ka goye bai dawo ago ba ka zallabai ba soto a mai da hankali ni ba ni sun in ji ɗalibi na karanta larabci kuma ba daidai ba ka karanta larabci yadda yake a ba larabci haƙƙinsa ka bugi kalmomi yadda ya kamata a samu makhariju da sifatu sannan a samu ƙawa'idu ka saba mahalshinka da wannan kar ka saba mahalshinka da furta kuskure wannan illa ce haza aibun laka eh don zai bi ka har shekaru sai zan harshen naka ya lalace ko ka girma ka zama babban malami duk sanda ka yi ka ja larabci sai ka yi tuntubi saboda ka saba makanka to shi alishe training ake bashi eh a yana gyaruwa tunda akwai sauran shekaru eh akwai sauran akwai sauran shekaru eh kamar yadda al'imamu suyuti ya kawo kuma ya zo a cikin littafin abin nan wani littafi da al'ufi ya rubuta asawa'iƙul ghadabiyya fin raddi ala munkiril arabiya suna littafin kenan al'imamu tufi rahimahullah sun kawo asibabu da dama za su kai goma sha biyar waɗanda dalilinsu an ka azana hau wasu sun ce wani balarabe ne ya zo yana karanta alkur'ani zamanin sai da na umar sai ya ɓata aya a ya ji kai an ɓata aya shi ya zo ne don ya koyi ƙur'ani kuma ya karɓi musulunci to sai ya nemi wani ya karanta masa alƙur'ani to sai ya kuskure annallaha bari'un minal mushrikina sai ce wa rasuli madadin wa rasulu to shi kuma ya san ma'anar larabci so da kai ce to inda Allah zai barranta da annabi Muhammad nima a tabarra'u bihi ni ma ba ni ba annabi sai aka ɗauko labari aka kawo sai da na umar ce hato kaji abin da ya faru ce maza maza a je a zo da shi aka zo da shi fada sai da na umar ce kai me ya same ka da za ka faɗi wannan magana game da annabi ce a to ai cikin ƙur'anin ku an ka ce allah ya ce ba ruwa ne da mushrikai da annabi sai ce saboda ga yadda sai karanta mu yadda ya jiya sai to ai ba haka ayan yake ba anna allaha bari'un minal mushrikina wa rasuluhu wa rasuluhu yace ehem to ni ma yanzu ina tare da annabi eh yana tare da annabi to sai sai da na umar ya sa ka'ida kuma ya hukunci cewa Allah yu Allah ya qara alqur'ana illa alimun bil arabiya daga yau kar wanda ya sake ko tilawa na alkur'ani ne sai wanda ya san arabiya ba wai ma ka karantar ba tilawa ma ba a yadda ba duk wanda an ka je na karanta alkur'ani to a kamo shi a zane shi amma in ka san arabiya ka san nahu ka san sarfu ka san balaga to je ka yi tilawa hmm? so to kaga sai barna ta yi sauki ko? so to saboda haka a takaice bayanai masu irin wannan suna da yawa a yi kokari a tashi tsaye a san nahau a ibn al-wardi shi ma yana faɗa wa ba'du faljahilu bin nahwi tuqir iz kullu ilmin wa ilayhi yaftaqir saboda haka wanda ya san yadda ya jahilci nahau to babu shakka za ka ga ana rina shi ta wannan gaskiya ne haka abin yake wanda bai san na haka wato ko da malami ne gaskiya kima ta kamar yadda kun ka ji wancan ya faɗa wa qadruhu bainal wara mawdu'u darajan sa a wurin ulama masana to zaka ga ba ta da kima sosai ko da kaga ana girmama shi to mujamala ce kawai in sun koma gehe zagi ne za su yi gora ha gana a karbakallahu karbakallahu to da sun koma ge sai ga zuci to ka ji abinda mutumin ka ya ce ko ko haka suke ba kaga bai ja bala ɗaya ce eh to shi yasa yi kokari ka kare mutuncin kanka so to na wannan shine muke son mu karanta bi izinihi ta'ala da fatan kuma Allah zai yi mana fatahi ya ba mu ikon a riƙe wannan makullin da kyau da yan ka riƙe shi da kyau to sannan zai taimake ka ka iya buɗe ƙofofin ilimi da shi babu shakka in ka san na hau wannan garanti ne garanti ne tabbas ne to duk wani ilimi zai ma sauki sarfu ne balaga ce ulumul qur'an ne fiƙihu ne usulul fiƙihi ne musalahul hadis ilmul arud wal qafiya duk wani ilimi yashulu alaika zai maka sauki amma in kai rauni a nahawu za su samu matsala saboda shi nahawu a mizasa shi ne na farko ba ka ma iya jan larabci sai da shi na fatar an gane haka in za ka karanta littafi ko ai dole ka jami larabci to jan larabcin ma ba zai yiwu ba sai dai a yi kokowa a yi gaba a yi baya a buge wannan harafi a buge wannan haka dai a yi ta tahiya haka nan in nazari zai ya ɗauko littafi za ka ga sai karanta ma'ana sai ka gaba haka ma'ana take ba abin da yake faruwa yau a malaman social media sai ga littafi gaban mutum yana karantawa abin da an rubuce daban abin da yake faɗa daban a wasu malamai suke fahimta amma wanda ba malami sai ce kai wallahi ya kawo hujja ai ya karanta littafi kaza ai ya karanta littafi kaza kuma duk shirme yayi na'am na'am na'am na'am na'am na'am kuma raddi yake sai ya ce wa yin kultu to gaga ya abin zai fassaru to haka abubuwan suke ta yi kila su masu shakalin littafin an samu kuskure madadin kulta wayin kultu an rubuta wayin kulta an rubuta wayin kultu sai shi tun da bai karanta ka'ida ba kasan shi wani kawai dai hujja ta ya ga an rubuta ko ba ka'ida ba ka'ida ita ce hujja ba abin da an rubuta ba yana da kyau ka kiyaye wannan abin da a ka'ida shine hujja ba wai kaga an rubuta ba rubutu za a iya samun kuskure na tsabi'i ko ero tafin da makamantansu a ka'ida ita za ta hukunta abin da an rubuci shine daidai ko ba daidai ba ne ko ba haka ba ne to shi yasa malami wanda ya san abin da yake baya ma son ya ga rubutu da wasali don zai kawo mai matsala a a dai rubuta rubutu haka nan a bar shi haka nan ya fi daɗin karatu duk sanda an kawo littafi ko rubutu wasali to sai kaga zai yi wahala karatu ga malami huwa ashaddu alaihi amma ya bar shi ba wasali lafiya launi sai ka'ida ta yi aiki amma yawa in ya ja karatu ya kuskure kace a to gyara to a yi malam ka san rubutun bai da wasali ba ba ka suke faɗa ba wai bai da wasali subhanallah wasali ai daga baya na an kai wasali haɗi gaggan duk daga baya aka yi su baya wucewar sahabbai da tabi'ai ma sato suna nan ai social media malam wani bangare ta zamo sharri na yada jahilci da barna da tabargaza da makamantansu wadda kowa zai shige cikin falon mata ta ɗaya shi buɗe waya shi halba abinda yake son ya halba shi kwanci ne tunda ba jeho mai tambaya aka yi ba bale a tsure shi shi ɗaya zai yi karatu ne ya ja abi ne shi ɗaya in ya gama ya tafiya ta yi shi yaɗa ma duniya eh ba zama na ya yi ɗalibai sun ka zagaye shi ba yanzu haka duniya intanet ta koma so to fitintinin da a ciki suna da yawa kaso tara cikin kashi goma waɗanda ke karatu a midiya duk ba su cancanta da karantarwa ba yan kwaloli ne suka ɗan san abin da suka suka sani inda yanzu mutane ba karatu suke so ba da ka samu mutum na hau an kawo halal irabi kwana uku sai ka ga ya gudu saboda an yi jiya bai haddace ba yau ma an yi bai haddace ba shi dai abin da ɗaya ke so a karanta mai a fassara fassaran ma baya iya riƙewa sai an yi ɗauka ko sai ya samu bayero yana rubutawa so to kuma da haka zai shiryar da al'umma eh? to wani haka kana ji ga halittahi gabani yana yana kokowa da harafi ya ja harafi harafi ya ja shi ai gabas ai yamma ai gabas ai yamma in ya buwa ya dai ya buge shi haka nan ya wuce haka yanda ya ta tahiya a fassare kuma a irin fassarar nan ta gatari eh Allah ya tausaya mana to mu yi kokari kan mu zamo cikin su na fatar an gane in ba mu gyara ba to mu ma irin su zamu koma dan ka zo dai a yi ta surutu shikenan kuma in ka koma eh sai ka yi watsi da komai ba haka abin yake ba gyarawa za ka yi wa haka ungunka bai ma'ana karbi durratan wani irin lu'ulu'u mun san lu'ulu'u ko fihi a cikin nahau wanda wannan lu'ulu'u ya tima wadda take makaɗaiciya ba irinta ma'ana fardiya ce ashai'ul munfaridu shi ake kira da alyatim fil luga eh an kira marayi marayi saboda yanzu wanda ya dan jingina gare shi yanzu babu shi ko ba gaba ne ya zan shi dai mai so mai sutura ya kawo mai abinci ya yi mai nasiha ya yi mai waye waye babu to shi yasa sun miye yatiman eh to shi yasa duk abin da ya zamo alfarid wanda ba irin irinsa ko ta ɓangaren kyau ko ta ɓangaren ma'ana ko ta ɓangaren fa'ida to sai a kira shi alyatim to wannan gol ne wannan lu'ulu'u ne alyatima da take makaɗaiciya ƙalla ma ba irin ta ma fihi a cikin ilimin nahawu to wannan jinjina ne akan wannan littafin eh sai ce arju ina ƙauna laha ga ita wannan durra ɗin husnal ƙabuli ta samu kyakkyawar karɓa ƙima wajen daraja ƙima ta mizi ne mana yana ƙaunar ta samu kyakkyawan karɓa wajen daraja da ƙima kuma alhamdulillah ta samu ta samu za ka ga wasu wurare tana daga cikin littattafan da ake sawa ƙa'ida yaro ya haddace tunda baiti ɗari ne ba su da yawa yawwa ba su da yawa so to kuma insha Allah duk wasu mabadi'u na nahawu in ka haddace ta to za su yi maka saukin fahimta da ka zo irin su addurratul bahiyya ta al'amuridi za ka ji sauki bulhatul irab za ka ji sauki atufatul wardiya za ka ji sauki wayannan ne almanzumatun nahawiyya din ƙanana za su yi maka sauki to so shawara ta yana da kyau mutum ya yi tsari wanda zai haddace littafin kar a ce abubuwa sun yawa to ai dama rayuwar duniya dama yawa gare ta ba ba haka ba ko abu guda ɗaya na haka abubuwan da haka suna da yawa to inda gaske ne sai ka kashe saura sai ka bar a gani to haka hannu ake ta yi cikin yawa din sai a samu abin da aka yi ka a dogara cewa to ai abubuwa sun yawa kaza kaza kaza kaza da sauran ba haka bane ai karatun ma yanzu kaɗan ne ake yi la'akari da da kamar yadda muka yi bayani a ɗazu madadin ai kullum kullum kullum yanzu kaga lokaci bayan lokaci lokaci bayan lokaci eh so to malam Allah ya saka masa da alkhairi kuma Allah ya ba mu ikon haddace littafin da fahimtarsa da kuma iya ɗabbaƙa shi shi ne mun faɗa jiya da daddare cewa babban makasudi da karatu aiki aiki yau kuma babban manufar wannan karatu tukan ya duk inda ka samu kanka kada ɗalibanka su ga wallenka ko ba haka ba akwai malaman da muna ji ga wasu ɗalibai in sun ɗauki karatu wurin malami kuma sun ka koma gehe sai su dinga faɗin kurakuran malam a karantar ba suka duba kuma su ɗalibai ne kuma gobe ma koma za su to in baka tashi ba sai ka haɗu da wannan jarrabawa amma in ka tashi tsaye ka gyara ɗalibi ya zo ka gurza mai karatu to ko bai son ka ba zai ce baka san abin da kake yi ba sai dai ya faɗa wani abu na daban amma ba karatu ba ko ba gaskiya ba ne so to haka kuma karka bari a ga wallanka ta fuskar abokan karatu ko abokan adawa saboda mutane sun kashe kunni da kayan magana za a ji kowa zai saurare ka malami zai saurara jahili zai saurara maki zai saurara in ilimi ka faɗa to sai ka samu salama maƙiyin ma in ya sai dai ya shiru in kuma jahilci ka faɗa to za ka ji maganganu za su biyo baya da soke-soke to Allah ya sawara saboda sai mu takaita da muqaddima in mun dawo sai mu tashi albabul awwal haddul kalami wal kalima eh, wa aka samiha to sai tambaya sai a yi tambaya sai mu je mu yi sallah sai mu dawo mu ɗora insha Allah na'am me tambaya Hmm? ba ku da tambaya ai shu ai bai kamata a ce an yi nahu ba tambaya ba ko ba haka ba na'am sai an sai an fara shiga lerabi lerabi dai labar da minu dole sai an yi lerabi eh eh insha Allah zai kawo amsila dole sai an tsaya a yi lirabinsu ma akwai bukata wasu wani lokaci za a yi istishari da ayoyi su ma dole a yi lirabinsu a kutsa cikin ƙur'ani tunda ya ce wa ba'du fal ƙur'anu baharun zakhiru wal ulama'u fulkuhul mawakhiru to kaga dole sai an kutsa ko a koma wani lokaci hadisai wani lokaci kuma baitoci na'am na'am to ai ba rana guda za a zamba ana yi ana dan kotsa ai rana guda ake iya iyo eh eh yanzu ga ba rana guda ɗaya za ka je ka samu teku ka haɗa ba ko ba haka bane malam eh sai ka dan shiga kana dan bubbunne haka ka sha ruwa idanu su yi ja su shiga hanci su yi waye a hankali a hankali to sai mun yi wannan mu ma سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته